بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna tara ga watan sha ɗaya watan zulqa'ada bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan biyar hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun muna tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin suratul baqara muna aya ta 83 a daga wannan masallaci na mai albarka masallacin hiya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari na mu albarka da sauran garurukan mu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai a tambaya kamar haka tambaya ta farko a mace ce tana da ciki wacce take bin fatawan ciyarwa a cikin ramadan to sai zanto babu halin ciyarwan to ya kamata ta yi kun fahimci wannan tambayan kamar da muka faɗa dangane da mai ciki da mai shayarwa mun yi magana ran juma'a wurin karatun sunan abi dawud a dangane da sabanin da malamai suke kai masaban jamhurin malamai shine cewa za su rama azumi ne suna haɗa hukuncinsu da hukuncin marasa lafiya amma muka ce akwai fatawa ta abdullahi bin abbas daga cikin sahabbai da abdullahi bin umar daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai da yawa waɗanda suke ganin cewa hukuncinta ba hukuncin marar lafiya ba ne ba za su ajiye azumi ne kuma za su ainihin ciyar da miskinai a madadin kowane azumi miskini guda ɗaya wanda wannan shine fatawan imamul albani rahmatullahi alai to sai ya zanto ita wannan babu halin ciyarwar to ya za ta yi sai ta koma kan ɗaya fatawan na rama azumi ina fata an gane wannan shine abin da ya fi dacewa da daidai dama akwai waɗanda suka ce a ciyar akwai wanda suka ce a rama azumi ya zanto babu halin ciyarwa dama fatawan guda biyu ne idan hagu ta sai a koma dama ko in ji hausawa to ina gani wannan ya fi dacewa da ainihin zahiri saɓanin wanda ba shi da wani option alal misali mutum ne baya yi azumi saboda a dalili wanda an ɗauke masa azumi kamar rashin lafiyan da babu ba a tsammanin warkewa ko kuma shekaru na tsufa wanda ya kai lokacin da mutum ba zai iya azumi ba to sai zanto hukuncinsa shine hukuncin ciyar da miskini babu dama hukunci na biyu shi babu maganar ramawa don aina zai rama sai dai a lahira kaga can ko babu ibada ina fata an gane to a irin wannan gaban ne idan ba shi da halin ciyarwa ba shi da wanda zai ciyar masa shi da duka biyu sun faɗi a kan shi kun gane bambancin abun don shi dama fatawa guda ɗaya yake da shi babu ta biyu amma wannan tunda akwai fatawa ta biyu sai a koma kan ɗaya fatawan insha Allah wanda ya ce ya kai tsawon shekaru kamar ashirin in yana sallan witiri a shafa'i da witiri kenan to yana karanta ayatul kursiyu da laƙar ja'akun sannan kuma ya ƙarisa da ƙulhu wallahu ahad kaga rakan ƙarshe kenan ko a wutiri yakan yi ayatul kursiyu ya yi laƙar ja'akun ya ƙulhu wallahu shi aka yake wutirin shi to shi ne yake tambayin hukuncin wannan abun to a nan abin da za mu ce shi ne na farko dai ƙur'ani ya karanta ayatul kursiyu ita ce a'zamu ayatin fil qur'ani da nassin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya mafi girma a qur'ani gaba ɗaya kaf wajen falala da daraja ita ce ayatul kursiyu babu aya sama da ita kamar yadda idan sura ne kuma suratul fatiha ina fata an gane amma aya kwaya ɗaya babu kama ayatul kursiyu kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan laqad ja'akum ayoyi ne guda biyu a ƙarshen suratu at-tauba suratu bara'a to kaga qur'ani ya karanta ba wani abu ba balle a ce ya saba ka'ida sannan ya kuma karisa da qul huwallahu ahad to ana abin da za a ce shine duk wani abu da aka ce ana karantawa a sallah to ka sani yanda sallan kanta babu wani abu da za a karanta a sallah ce wajibi ne misali ka ɗauka sallan idi ko sallan juma'a ko sallan wasu salloli da annabi ke na jam'i roƙon ruwa ko makamancin haka sai aka rawaito na karanta suratul a'ala yana karanta suratul gashiya yana karanta suratul kaza ko kuma a wuciri yana karanta sabbi da kul huwallahu da kulya duk waɗannan musahabi ne ina fata an gane dukkan malamai ba su da sabani aka musahabi ne idan ka zo kai shafa'i da wutiri raka'an farko ka karanta alam nashara raka'a ta biyu alam tara raka'a ta uku ina dena sallan ka tayi kun fahimci wannan abin da kyau wannan da ittifaqin malamai dan af'alun nabiyyi laysa biwajib wannan ittifaqin malaman usul fiqh ne duk ayyukan da annabi yayi sallallahu alaihi wasallama sunnonin shi waɗanda ke fi'iliyan wanda ya aikata aka gani ba ya ce ne ku yi kaza ba to wannan abun sunna ce musahabbiya babu wacce take farilla ko wajibi to anan idan muka fahimci wannan sakon to sai mu gane cewa in mutum ya sallah bai karanta waɗannan surorin ba a shafa'i da wutiri sallar shi ta yi to amma shi wannan da ya zo na ƙara waɗansu surori ko ayoyi sai a ce kada dinga yi kullum lizimtan abin koyaushe zai zamo kama an saba abin da ya kamata kun fahimci wannan abin da kyau ya dinga canzawa wata ran yayi wata ran kuma ainihin ya ainihin musal ya canza kara ce ya wajabta kansa duk wucirin shi ayatul kursi ne da ya sunan sulaqad ja'akum da kuma suratul ikhlas ya dinga canzawa tunda babu dalili akan cewa a yi babu kuma dalili kan cewa ya saba wa Allah tunda Qur'ani ya karanta da ce wani abu ya karanta wanda ba Qur'ani ba sai mu ce yayi bid'a amma da abin da yafi dacewa da sunna shine gaskiya kare lizimci wannan abu lizimtan abun ya mai da shi shari'a kenan to yanda bid'a kuma za ta samu kofar shigowa kenan kun fahimci abin da kyau dama na san kila kawai shi fahimtar shi ne ba wai karantar da shi aka yi ba wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma ina ga sai tambaya ta ƙarshe mafi yawancin mata waya ga ba sa bayyana karatu a sallah menene hukuncin sallar su haka ne kuma sallar mata shiru zaka ji ba wani ko ka bara ma ba zaka ji ba ba abinda zaka ji amma zaka ji manenta a kasuwa da gidan biki da ko ina amma a sallah ne an ce ba a so a ji maganansu amma za a ji maganansu a koyina banda a sallah kaga ya saba da hankali ma wannan magana to abinda malamai suka ce shine dangane da sallan mace da sallan namiji annabi ya faɗa cikin hadisi ingantaccen sallu kamar ra'aytun muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wannan maza da mata gaba ɗaya sun shiga cikin wannan hadisi sannan kuma ya faɗa cikin wani hadisi daban yake cewa mata shaƙa'iƙun rijali annisa'u shaƙa'iƙun rijali wato mata su da maza shaƙiƙan juna ne yana nufin auren ibada uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shine shaƙiƙi bi ma'ana kaga aka ce wane kuna uwa ɗaya uba ɗaya baku da bambanci kenan to sai hadisin annabi fassara shi da kamar haka to sai malami suka ce to abin da ke akwai sallan mace da namiji babu inda suke da bambanci sai inda aka samu nassi da ya bambanta su sai an samu dalili na shari'a misali idan mata suna jam'i mace ba ta shiga gaba limamiyar ita ma sahun gaba take kaga wannan akwai dalili akai kun gane wannan abin da kyau sannan a ibnu qudama cikin almuguni ya ce mata in suna sallah ba sa daga murya kamar yadda maza suke yi yanzu a ce mata za su yi jami'a a masallacin nan sai a ce limamiyar an sa mata ita ma mai ga ladani ya kira sallah mace duka wannan ainihin shari'a bata ba su dama ba ko da da aka samu wata mace tana limanci a cikin gidanta a lokacin manzon Allah alaihi salatu wassalam irin babban gida ne sai aka bata daman ta yi limanci da izinin annabi kuma amma namiji ke kira mun sallah ya kira sallah sai ya tafi shi baya shiga sallah amma ba a ba su daman su kira sallah ba to duk inda babu dalili irin wannan to sallan mace da namiji duka iri ɗaya ne ina fata an gane to a nan sai mu ce abin da ya kamata abin da ya fi dacewa wurin da ake bayyana karatu mace ta bayyana wurin da ake ɓoyewa mace ma ta ɓoye wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna kun fahimci wannan abin da kyau tun da a gida kike sallah a cikin ɗaki ko a falo ba dalilin da zaki ce ba zaki daga murya ainihin a karatun magariba da isha da kuma sallan asuba ba wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna insha Allah kamar da malamai suke magana Imam Al-Albani a cikin sifatu salatin Nabi ya dan yi maganganu akan wannan matsalan a takaice dai babu bambanci tsakanin sallan maza da sallan mata sai na ka samu dalili da ya bambanta su da wajen tsayuwa da wajen ruku'u da kabbara da karatu komai iri ɗaya ne insha Allah wannan tana tambaya dangane da mijin ta baya zuwa sallan asuba kwata-kwata shi a gida yake sallan asuba ɗin shi sallan magariba ma kuma a gida yake ba tare da wani dalili ba tana neman ƙarin bayani to dangane da sallan asuba kila kwace insecurity yake tsoro yana fata gane yana tsoron yanki dinafin ila ban san aiko da tambayan aka yi ila yankin da yake akwai kidnappers yana tsoron fita da asuwa amma sallar magariba babu wani dalilin da zai ce ba zai fita ba a takaice dai namiji fita sallah wajibi ne akan shi sallan asuba har zuwa sallan isha wajibi ne namiji fita sallan asuba abin da ya kamata shine a masa nasiha ina fata an gane annabi ya siffanta wanda bai fita sallan asuba da sallan isha da munafunci yace athqalus salati alal munafiqina salatu subhi wa salatu isha sallah mafi nauyi akan munafukai ita ce sallan asuba da sallan isha ina fata an gane annabi ce da a ce sun sai suka je sallan isha din nan za su samu wani farfesu ne mai maiko yace da za su je amma da ke ba a raba kuɗi shi yasa ba za su je ba to a takaice dai gaskiya nasiha ya kamata a mishi a san hanyar da za a biya masa nasiha a matsayin shi na namiji wajibi ne fita sallah akan shi rasin fita sallan jami'i kuma zai jefa mutum cikin munafunci Allah ya kiyaye wanda ba fata ake ba kuma dai watakila ko talaka ne kuma in ka ji ana magana mace tana ƙara miji bai sallah yawanci talaka ne wallahi mai kuɗi ne ba sa faɗa Allahumma amin shine gaskiyar magana arama da ka ji ana ƙaran wallahi baya sallah wallahi talaka ne shine gaskiyar magana da sun kawo mana wannan korafin da an kira shi sai mu ga yana fama ne kawai amma idan mai kuɗi ne ba za ta kai ƙaran ba in ta faɗa ma iyayenta sai ina ruwanki kabarinki daban nashi daban Allah rufa mana asiri karki tona mana asiri wato Allah ya sauke a takaice dai wannan bawan Allah ya ji tsoron Allah ya dinka fita sallah asuba za mu tsaya a nan insha Allah sai wani sati tambayan ba su kare ba za mu tashi akan aya ta tamanin da takwas cikin wannan sura mai albarka sautul baqara wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakeel na'am
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم منكم وأنتم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai gushe bayana mana bayani dangane da ani alkawari da ya riga tsakanin shi da banu Isra'il ya ce la ta'budu na illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayani ya gabata a kan shi wa bilwalidain ihsana hakanan iyaye kuma a kyautata musu wanda shi ma bayani ya gabata a kan shi wa zilkurba hakanan yan uwa na kusa su ma a kyautata musu waliyata ma hakanan marayu marayu a ainihin kyautata musu ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannati yace da ni da wanda ke ɗaukar nauyin maraya kamar haka muke a gidan aljanna annabi ya haka da yatsun shi sai malamai suka ce abin da yasa annabi haka da yatsun shi shine kar ka ɗauka kai da annabi za ku shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa ina fata an gane shi manzo Allah babu annabi ma da zai jera da shi wurin shiga aljanna balle kai karan kaɗa miya sai ya shiga kafin annaba masu shiga kun fahimci wani abin da kyau aljanna tana kulle ya tabbata cikin hadisi annabi zai zo ya kwankwasa kofa a ce wane ne ya ce muhammadu ne dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam su ce bika umirtu e kai aka mana umarni mu budewa in ba ka bane ba wanda za mu budewa sai an bude ya shiga sannan duk annabawa su shiga bayan annabawa sun shiga ko babu mai shiga sai al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun shiga insha Allahu muna bin sa abubakar a siddiqu suna gaba muna baya insha Allahu to kaga karkashin wannan to kar a ci annabi ya ce wani da kai haka muke a aljanna ka dauka angon kuɗe ba ma angon kuɗe ba ina fata gane amma dai kai ma kana aljanna shine babban abin da ake bukata dan aljanna duk inda ka shiga sunanta aljanna amma matsayi matsayi ne ya tabbata a cikin hadisi annabi ce 'yan aljanna za su hango waɗansu gidaje kamar da kuke hango tauraro a sama tauraron surayya sai sahabbai suka ce wa annabi amma waɗanda suke cikin gidajen can annabawa ne ko annabi ce ba annabawa ba ne ba ya ce rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina ya ce waɗansu mutane ne sun yi imani da allah sun gaskata manzanni ba ma annabawan ba ne ba wato kaga idan zaka hango aljannan wani kaman tauraro a sama to ina annaba kuma suke ba za mu hagan su ba kenan sai dai in ka je ziyara amma gidan kan ba za ka hango shi ba saboda kana hango aljannan su abubakar siddiqu da umar da usman da ali da suna na fatima kaman kana hango tauraro a sararin samaniya to kaga annaba kan ba san ma inda suke ba kenan alaihi wassalatu wassalam to annabi ya ce da duk wanda ke daukar nauyin maraya tabbas zai shiga aljanna shine ma'anan hadisin ka hataini fil jannati ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna to Allah sai ya ce wal masakin da kuma talakawa su ma a taimaka musu ya ce qulu lin nasi husnan ku gaya mutane magana mai daɗi da daɗan magana ko wanda kake rigima da shi ne kai masa magana mai daɗi banda cin mutunci da wannan ne nake gaya wani dan uwa ɗazu nake ce masa kaga hatta waɗanda suke yaran 'yan siyasa saboda mai gidanka da wani suna faɗa ka zo ka yi rubuta a social media ko ka je gidan rediyo ka ci mutuncin wani wallahi tallahi sai Allah tambaye ka dan ba da kai ake faɗan ba ba kai ya zaga ba ba ubanka ya zaga ba ba uwarka ya zaga ba haka kawai ka zo ka ara ka yafa wallahi duk kalma ɗaya da kai akan shi Allah sai ya kama ka da laifi kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa hatta rubutu in zaka yi a social media ka rubuta abin da za ka kare kanka gaban Allah ranar gobe kiyama a baka dan kuɗi kaɗan wanda la yasmi la guni min ju'in ka je ka yi rubutu ka ci mutuncin wani ko ka ɓata wani ranar tashin kiyama za ka yi bayani shi yasa ke cewa wala tattu bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu yace kar ka yadda ka rubuta wani abu da tafin hannunka abinda ka saran tashin kiyama in ka gan shi ba za ka yi farin ciki ba saboda haka dole mu kiyaye harsunanmu da ainihin kalaman da muke furtawa kowane iri ne sannan mu yi hankali da hannayenmu kuma wajen duk abin da za mu rubuta allah sai ce wa ƙimus salata ku tsaye da sallah wajen tsaye da sallah akan wannan muke satin da gabata muka kawo maganganu na manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai daban-daban wanda muka ƙare da hadisin ainihin almusi salah kamar da malamai ke kiran wannan mutumin wanda ya bata sallar shi to karkashin wannan yan uwa masu girma sallah bayan kalmar shahada babu ibada mafi girma kamanta idan ka dubi annabawa gaba ɗaya su kaf duk annabin da ya zo ya yi umarni da a yi tauhidi kuma ya catse da sallah shi yasa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi Allah ya masa umarni a cikin suratul taha yace wa amur ahlaka bis salati
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يتي وأمر أهلك بالصلاة كأمرتي wato iyalanka ahalaka ɗin nan matan shi na ciki ‘ya'yan shi na ciki jikokin shi na ciki al'ummansa gaba ɗaya suna ciki ina fata an gane don shi annabi yana da ahali guda biyu akwai ahali wanda yake na jini ko kuma na auratayya ko na aihuwa akwai kuma ahali na duk wanda ya imani da shi su ma suna cikin ahali muhammadin alaihi salatu wassalam to Allah ce ka umarci ahalinka bis salati da tsaye da sallah da yin sallah wastabir alaiha sannan kuma kai haƙuri akan sallan kai haƙuri akan umarnin da zaka musu kisa duk lokacin da zaka umarni a yi gaskiya kai ma sai kai haƙuri zaka kalubale kala kala duk lokacin da kace gaskiya kake so a cikin marasa gaskiya to ka shirya ainihin kalubale wanda ka tara wanda ba shi da iyaka yasa ce wasabir alaiha kai haƙuri akan sallan kuma kai haƙuri akan umarnin da za ka yi na ayi sallah haka annabi isa alaihi salam wanda yake shine annabi na kusa da na ƙarshe daga shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma na cikin ulul azumi na rusul shi da kanshi tun lokacin da yake jariri sai ya ce me wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya ce wa ja'alani mubarakan ubangiji na sanya ni zanto mai albarka aina ma kuntu a duk inda na kasance annabi isa mai albarka ne hayyan wa mayitan yana raye ko yana mace shi in mai albarka ne shi yasa duk mutumin da ya yadda cewa annabi isa dan allah ne ko annabi isan allah ne kuma ya mutu akan haka wallahi dan wuta ne wannan ko shakka karkai yasa ka zo ma kana shakkan wai fafaroma yana wuta ko yana aljanna imaninka ne mai zauna ba kun fahimci wani abin da kyau wanda zaka ce baka san inda yake ba shine wanda hujja bai zo mishi ba ko wanda baka san akan wani addini ya mutu ba kun fahimci wani abin da kyau amma duk mutumin da hujja ya zo masa yana kan addinin cewa Allah uku ne yana kan trinity shine ma shugabanta na duniya gaba ɗaya kaf sama da mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu shi yake shugabancin jagorancin Allah uku ne kuma ka zo ka ce ba dan wuta bane ba Allah kai tantirin munafiki ne kun fance na abin da kyau kuma matsalar shine masu faɗan wannan kokari suke wasu burge waɗansu ko ba za ku ta burge su ba matukar baka shiga addinin su ba walan tarda an kal yahudu walan nasara Allah ya ce walan tarda an kal yahudu walan nasara yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba ƙa'ida ce wanda ya san jiya da shekaran jiya kuma ya san yau ya san gobe da jibi ya halice ka halice su sheke baka labari ina fata an gane wala yi na biyu ka mithul khabir wa zai baka labari irin na khabiru wanda shine Allah to sai ce wallantar da hankali yahudu walan nasara yace hatta tattabi a millatahu har sai ka shiga addininsu matukar baka shiga ba ba za su taba yadda da kai ba kai ta kokarin burge su kana bata kanka lokaci ne to shi ta duk abin da zaka yi dan ka burge su na farko kai baka burge su ba kuma Allah na fushi da kai ka kai hasara kenan shi wani shine Allah ce khasirar duniya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin ka tabe a duniya ka tabe a lahira wannan shine ta tabewa mabayanin tabewa to sai Allah ya ce waja'alani mubarakan aina ma kuntu annabi isa ce an sanya ni zanto mai albarka duk inda na kasance wa ausani bis salati an kuma min wasiya an min umarni bis salati da yin sallah kaga annabi isa kenan waz zakati ma dumtu hayya an yi min umarni kuma da yin zakka ma dumtu hayyan matukar ina raye matukar ina raye to Allah ya wajabta min sallah ya wajabta min zakka annabi isma'il alaihi salam Allah ya faɗa wajen yabon shi ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati Allah ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati annabi Ismail ya kasance yana yi wa iyalan shi umarni bis salati da yin sallah sai ce wa kana inda rabbihi mardiyan da kuma zakka ya kasance yardajje a wurin ubangijin shi Allah na baka labarin ya yarda da annabi Ismail ya amince da shi ya ainihin sanya masa albarka shi ba sannan haka nan mahaifin Ismail din abul anbiya'i baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam shi addu'a ma yake rabbi ja'alni muqimas salati rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya ce rabbi ji'alni muqimas salati ya ubangiji ka sanya ni na zanto mai tsaye sallah kai ma ka dinga wannan addu'a tana da muhimmanci addu'a ce ta annabi ibrahim addu'a ce ta alqur'ani rabbi ji'alni muqimas salati ya allah ka sanya ni da zanto mai tsayi da sallah kaga wannan addu'a tana da muhimmanci da tsayi da sallah abu ne mai wahalan gaske sannan ya ce wa min zurriyati hakanan zuriyata ka sanya su zanto masu tsayi da sallah kaga ka yau kanka addu'a ka sani ƴaƴanka da jikokinka a ciki ya Allah ka sanya na zanto mai kula da sallah mai yin ta akan lokaci mai yin ta kuma yanda annabi ya karantar da sallah dan tsaye da sallah abu ne guda biyu mun faɗa wancan satin na farko yin sallah akan lokaci na biyu kuma yin sallah yanda annabi ya karantar da sallah idan kana sallah mai kyau tun daga kabbaran harama har zuwa sallama amma baka yin ta akan lokaci baka cikin masu tsaye da sallah idan kuma kana yin sallah akan lokaci amma kana yin sallah yanda ka ga dama ba ka tsaye da sallah yadda annabi ya koyar da sallah kai ma ba ka tsaye da sallah dole sai an samu guda biyu nan shi yasa ka kaɗe daga cikin sahabbai yace da wani shekara nawa kana irin wannan sallah yace shekara kaza yace shekara kaza baka yi sallah ba inda wannan sallan da na kana yi yar faki baya wa sai lada to ba sallah kake ba haka annabi yace da wani irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan baka yi sallah ba to kaga tsaye da sallah shi da yinta akan lokaci kuma yin ta cikakkiyar sallah tun daga kabbaran harama har zuwa sallama a yi ruku'u mai kyau a yi sujjada mai kyau zaman tahiya mai kyau karatun fatiha mai kyau wannan wajibi ne kuma rukuni ne na sallah abin da yake na gaba da wajibi rukuni shine abin da idan ka bar shi sujjadan qabli ko ba adima ba zai gyara shi ba sai ka dawo da wannan abu wannan yana daga cikin girman da rukuni yake da shi to annabi ibrahim alaihi salam yace rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karbi addu'ata rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sannan annabi Ibrahim a lokacin da ya dauko matarsa da ainihin dan shi Isma'il ya kawo su ainihin ɗakin Ka'aba a lokacin da wurin yana jeji sai duwatsu babu kowa me yace wa Allah rabbana rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ya ce ya ubangiji na inni askantu min zurriyati bi wadin ya Allah na zo na zaunar da zuriyata ga matata ga ɗana nan jariri na aje su a wannan wurin bi wadin a wani irin wadi wani irin kwari wani irin kwazazzabo ya ce gaira zizar'in wanda babu wani tsiro a wurin duwatsu ne ko tsiro babu abu sai ya ce inda baitukal muharrami a wajen ɗakinka mai alfarma a wajen ɗakin kaba ya ce rabbana liqimus salata ya Allah na kawo su nan ne dan su tsaye da sallah kalli mahimmancin sallah a lokacin da annabi ibrahim ya shekara sama da ɗari bai da ɗa matarsa ba ta haihuwa Allah ya bashi wata matan ya aura ya samu ɗaɗan ana haifan shi ya ce ka ɗauki matar da ɗan tun daga falasɗin ka kawo su makka ka ajiye su jeji ne babu kowa a wurin ya ɗauko matar ya ɗauko ɗan ya kawo su inda baitukal muharrami nan wurin ɗakin kaba ya ajiye su ya juya ya tafiye shi matan ta ce na za ka je bai magana ba ka kawo mu jeji inda babu kowa ba ruwa ba abinci ba tsiro ba komai sai duwatsu kuma za ka tafi kowai gawa bai ba sai ta ce allah ne ce ka kawo mu nan sai ce mata eh ta ce je ka Allah ba zai cutar da mu ba kaga mata mai tauhidi ko mata ahlus sunna in ka samu wannan sadaki ko nawa ne ka biya za ta taimaka ma wurin shiga aljanna ta ce je ka Allah ba zai cutar da mu ba kuma Allah bai cutar da su ba dalilin zaman su a gun har yau ake kai ziyara wannan wurin ina fata an gane dalilin zaman su a gun aka samu ainihin ruwan zamzam dalilin zaman su a gun aka sake jaddada ginin ɗakin ka'aba dalilin zaman sagon Allah ce da annabi Ibrahim wa'azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik duk wannan albarkan su ne kaka amma sai ce liqimu salata dan su tsaye da sallah annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda akan shi zan tsaya a lokacin da Allah ya kira shi za su yi munajati me Allah ce da shi innani ana Allahu إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري wannan mun karanta ta a cikin Ramadan ko innani ana Allahu lallai ni ne Allah Allah da kanshi ya ce lallai ni ne Allahu din innani ana Allahu kuma sai ce la ilaha illa ana ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni ya ce wa aqimi fa'budni ka bauta mini ya ce wa aqimi salata li zikiri ka tsaye da sallah dan ambatona ka tsaye da sallah dan zikiri na yasa malamai suka ce babu zikiri ma sama da sallah ina fata an gane idan kana so ka zamo zakiru to ka rike sallah an gane ko asalin zakiru kenan me yin sallah akan lokaci me yin sallah irin na manzon Allah me karanta alqur'ani me yin ainihin tasbihat wanda annabi karantar wallahi duk duniya babu zakiru kamar shi amma dan kasa tarbiya wai kana ta tsalle ba sunan ka zakiru ba sunan ka zararre Allah ya sa mu dace to yana daga cikin matsayin da sallah ke da shi Allah sai ya ce fawailul lil musallina narkon azaba ta tabbata lil musallina ga masu yin sallah yace alladhina hum an salatihim sahun sune waɗanda suke rafkana dangane da sallansu malamai suka ce Allah ya rufa mana asiri a wannan aya inda Allah ce allazina hum fi salatihim sahuna da an shiga uku kana yin sujjada rafkano a sallah ka shiga wannan aya ke sa wancan asahu ne fi salati amma wannan aya kuma asahu ne an ina fata an gane an salati ko anis salati rafkanuwa a cikin sallah sai aka ce ka yi sujjadan kable ko ba'adi amma rafkanwa gabarin sallah shine wasa da sallah baka yin ta akan lokaci shine Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yadda kamar da Imam Zahabi kawo cikin alkaba'ir yake cewa adaa'us salata a wannan ayan masu tozartar da sallah masu wulakanta sallah su ne wanda ba sa sallan azhar sai lokacin la'asar ya shiga ba sa la'asar sai rana ta faɗi ba sa magariba sai lokacin isha ba sa asuba sai rana ta fito waɗannan su ne ada'u salata masu haɗa sallah ainihin su yi ta kaga mutum ya zo ya sallan azhar la'asar magariba isha duka a lokaci ɗaya saboda ya yi bizi yana aiki ina fata an gane ko ma yana dako ko yana leburanci ko yana gona to da Allah kana gona ba kai sallah ba mai amfanin ka da ma kana AC ne kana cin kaji sai a ce akalla dai ka ji daɗin duniya kafin ka je ka samu masifa a lahira kuma amma a duniyan kana shan wahala kuma a can ma ka sha wahala min narin ila narin daga wuta zuwa wuta kaga wannan bala'i biyu kenan to shi yasa an salatihim sahun masu ainihin wasa da sallah wanda ba sa yin sallah akan lokaci wanda suke barin wannan sallan lokacin ta fita ba su yi ba ba tare da wani uzuri mai karfi ba kalli farahama irin na Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce man nama anis salati duk wanda ya bacci har lokacin sallah ta fita auna siyaha ko ya manta sai ce fal yusalliha idza zakaraha fa innahu la waqtuha yayi wannan sallan a lokacin da ya tina ko lokacin da ya farka daga bacci innahu la waqtuha shi auren shi lokacin sallan kenan ba qara'i zai yi ba duk lokacin da ka kwanta bacci sai ka farka lokacin sallah ya wuce to karka ce za ka yi qara'i a kai yanzu shine lokacin sallanka Allah ne ya sanya maka wannan bacci kaga rahama irin da Allah subhanahu wataala amma haka da gangan kawai saboda shagala da duniya ka bar lokacin sallah ta fita ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa duk mutumin da yake shagala da harkokin duniya ya bar lokacin sallah ta fita bai yi ba saboda wani bukatun shi na duniya ko saboda wani shugabancin shi ko saboda siyasan shi ko saboda kasuwan shi ko saboda ofisin shi kai ko saboda menene mun faɗa ranar ko karatun qur'ani kake hana ka sallah ya zama babu lada dan qur'ani ne ce wa aqimu salata wa atu zakka yanzu kai kuma ka bar lokacin sallah ya fita to baka da wani uzuri a wurin Allah ka bar lokacin sallah ta fita sayyidina Umar dan Khattab kamar da imamu na ma da ya kawo cikin muwatta lokacin da aka ainihin kai masa hari a masallaci aka ainihin kashe shi tunda a lokacin da ainihin shi abu lu'ulu'a ya caka masa wuka wukan da ya caka masa an sa mata ainihin guba akwai dafi a jikin wukan kafin ya caka sayyidina umar almajusi a lokacin da aka masa wannan abun ba a ranar yarsu ba sai wani daga cikin sahabbai ke ba da labari yake cewa na shiga wurin sayyidina umar da ni da abdullahi bin abbas yana kwance da daddare sai muka ce da shi assala assala ya amiral mu'mini kamar lokacin sallah ya yi lokacin sallah ta yi ya kai shugaban mummunai ila so sun je sun yi sallah sun dawo ko kuma suna wurin shi an kira sallah a takaice da suna masa isharar ya tashi ya sallah ya ce sayyidina umar sai ya ce na'am la hadda fil islami li ahadin taraka sallah duk mutumin da ya bar sallah ko wane ne shi ba shi da wani rabo a cikin musulunci la hazza ba shi da rabo sai kawo la annafiya kuma aka mata fataha dan aka mu la annafiya mai fataha tana kore komai ne nafiyatu li jami'il jins kamar la ilaha illallah to ilaha din nan ta kore duk wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa dan kace la rajulun fil baiti ba ɗaya ke ba da la rajula fil baiti idan na ce la dinarun fi jaibika ba daidai ke ba da la dinara fi jaibika idan aka ce la dinarun fi jaibika wato babu ko sisi cikin aljihunka ana nufin babu kwaya ɗaya kila akwai da yawa kila babu naira ɗaya ko amma akwai naira dubu an gane ko amma aka ce la dinara fi jaibika wato aljihunka babu komai allah maka rahama kun gane ko wato aljihunka sai da mishi kabbara guda hudu shine ma'ana la dinar fi jebika kenan to sai ya ce la hazza fil islami ba shi da kowane irin rabo cikin musulunci ga wanda ya wasa da sallah sai ya ce haka sai na umar ya tashi ya yi sallah jini na zuba a jikin shi da yadda aka caka masa wuka a wannan jini bai tashi ba ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala to kaga saboda girman sallah su din ba su gagara ce masa ya tashi sallah ba duk daga halin da yake ciki shi kuma bai ce musu ba ina ji a jikina ba zan iya sallar nan ba saboda ya san girman da sallah ke da shi to shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imamu tirmizi da imamu abu dawud daga abu hurairah Allah kara masa yadda manzo Allah yake cewa alaihi salatu wassalam awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salah ran tashin kiyama farkon abin da za a bincika a fayil din mutum ita ce sallah ta ce fa in saluhat faqad aflaha wa najah in har sallah ta yi kyau to mutum ya shikenan ya more ba abin da Allah zai ce a duba da an dauko fayil din sallah aka bude aka ga la'asar magariba isha asuba azhar komai lafiya kalau ka sha a wurin sallah Allah sai ce kar ku duba komai kar a duba azumi kar a duba zakka kar a duba hajji komai sai a ce kawai shikenan sai ce wa in fasadat in kuma sallah ta samu matsala to ba abin da za a duba kuma ce annabi ce faqad khaba wa khasira hakika ya tabe kuma yayi hasara yanzu dan Allah wannan ibada har mutum zai wasa da ita kaga direbobin mu fa ana tafiya ba za su tsaya a yi sallah ba kawai saboda sun zuciya idan ka ce a tsaya a yi sallah a motar musulmai ne za su fara fada da kai musulmai cikin motar idan akwai kiristoci wallah ba za su yi magana ba in akwai kirista a mota ka ce a tsaya a sallah ba sa magana amma wani musulmi ne da malam kafi kowa imani ne washi imanin shi kenan wani kaga wannan ba karamin tabewa bane ba hadisi na karshe da zan tsaya a kai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam a lokacin da bai da lafiya a ranar da zai rasu saura 'yan awanni ya ba duniya ko 'yan mintuna sahabban da ke tare da shi a wurin suka ci abin da muka ji annabi yana cewa assala assala wa ma malakat aimanukum assala assala wa ma malakat aimanukum dab da annabi zai rasu abin da ke gaya sahabbai kenan assala ku yi riko da sallah kar ai wasa da sallah wa ma malakat aimanukum ku kuma rike amanan da Allah ya baku na matan da ke hannu ina fata an gane waɗannan abin annabi ne ga maimaita wa sahabban shi don su isar mana kuma sun isar Allah ƙara musu yarda as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ku yi riko da sallah ku yi riko da sallah kar a yi wasa da sallah da kuma amanan da Allah ya baku na mata da 'ya'ya da duk waɗanda suke ƙarƙashin iko duk suna cikin malakat aimanukum musamman ku yangi da bayi da kuke rike da su kar ku ci mutuncin su kar ku lakanta su wannan kaɗan ne daga cikin ababen da ya shafi sallah yan uwa hukunce hukuncen sallah da hakamu da sharuɗai da rukunai wannan sai an koma makaranta ba wurin karatu ba amma abu ne da ya kamata a ce alala allah mutum ya karanta ko da ahalari ne kwaman littafin ahalari ka samu lokaci a ce an karantar da kai shi ko an maka bayani ka fahimce shi wallahi ka gama da matsalar sallah daidai gwargwado amma ce kana sallah shekara ashirin baka san komai akan sallah ba a yan samu matsala to saboda haka mu yi kokari mu koyi sallah mu ba ta mahimmanci sannan sallan jam'i kuma wajibi ne ga ɗa namiji wajibi ne amma banda mata mata mustahabbi ne ko kace halal su je su yi sallah amma ba ainihin farilla ba sai gaba ta takwas wa'atu zakata Allah ce a bada zakka subhanahu wa ta'ala Allah ya yi maganar zakka cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban da salon zance daban-daban a surori daban-daban a ayoyi daban-daban musamman sallah da zakka Allah dinga haɗa su a wuri ɗaya wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah sannan kuma ku bada zakka na dukiya da Allah ya dora muku haka Allah ya ta magana kuma ita zakkan nan fa tun lokacin Yahudawa Allah ya umarnin fidda zakka kisa ce ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din Allah ce ba a umarce Yahudawa ba da Nasara da wani abu face su bauta wa Allah shi kaɗai tallintan ɗaya-ɗaya kan su haɗa shi da kowa mukhlisi na lahuddin su kuma tsantsanci addinin da shi sai Allah yake cewa ya yi musu umarni kuma na su tsayi da sallah wa yi salata wa yi zakata su tsayi da sallah su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima ai zalikal mazkuru abinda aka faɗa a bayan nan shine mai kakken addinin da babu karkata a cikin shi shi yasa ma wanda baya bada zakka sayyidina Umar dan Khattab a lokacin da Abubakar As-Siddiq yace waɗanda suka ce sun daina bada zakka dan Annabi ya rasu a je a yaƙe su da takobi a dawo da su cikin musulunci sai sun bada zakka dole sayyidina Umar yace wannan wani irin fatawa ne ya amiral mu'minin ya zaka ce masu sallah suna kalman shahada a je a yaƙe su dan ba sa bada zakka sayyidina Umar yace na rantse da Allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka dan a ƙur'ani Allah bai raba su ba wa aqimus salata kaga masu tauhidin gaskiya kenan yace duk wanda ya raba zakka da sallah sai na yake shi ji Abubakar Siddiq to sai malamai suka ce na daga cikin istinbadin Abubakar Siddiq a cikin Qur'ani Allah ya kawo sharadi tsakanin annabi da kafurai sai ce fa in tabu wa aqamus salata kawo ɗayar kuma fahallu sabilahu Allah ce fa'in tabu in suka tuba suka bar kafirci wa ƙamus sala suka tsaye da sallah wa ata wuzzaka ta suka ba da zakka fahallu sabilahu to kyale su kar a yaƙe su a sake su sai a wani guye ce fa ikhwanukum fid dini idan sun tsaye da sallah sun ba da zakka fa ikhwanukum fid dini yan uwanku ne cikin addini to kaga shi in ba su tsaye da sallah ba ba su ba da zakka ba ba yan uwa bane a cikin addini kenan ina fata an gane dan ya ce fa ikhwanukum fid din yan uwanku ne cikin addini hadisin Abdullahi dan Umar wanda ke cikin Bukhari da Muslim hadisi ne da kowa ya san shi hadisin buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci ala hamsin daga ciki annabi ya ce wa ita zaka da ba da zaka shi na abu na uku daga kalimatun shahada sai da sallah sai ba da zaka sannan kuma ya tabbata cikin hadisin imam bukhari hadisin ma'ad bin jabal allah kara masa yadda a lokacin da annabi ya kira shi zai aike shi zuwa yemen a matsayin gwamnan annabi a can appointing din shi a matsayin ainihin gwamna sai annabi ce idan ka je farkon abin da za ka kira su zuwa ga tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sai ce idan suka maka da'a suka karbi wannan abun sai ka ce to kuma ga sallah a karantar da su sallah idan su maka da'a to ka ba su labari inna Allah haftara da alaihim zakata amwalihim Allah ya farlanta musu zakka a dukiyarsu sai annabi ce tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim akan karbi zakkan ne daga masu kudin su a mayar da zakkan zuwa ga talakawa ba ni za a kawo ba ina fata an gane in aka karba a can kuma a raba a can ban ma ce a kawo mini ba za a karba ne dangane da wannan zakkan a hannun masu kudi a mayar da shi zuwa ga talakawa malamai sun yi bincike dangane da hikiman shar'anta zakka cikin shari'ar musulunci sun kawo abubuwa har guda bakwai akwai fawa'id fawa'id fawa'id har guda bakwai fa'idoji da musulunci sharan tafiyar da zakka fa'ida na farko shine tsarkake ita wannan dukiyar karan kanta duk dukiyar da ba a fidda zakka to wannan dukiyar akwai najasa a ciki saboda mai Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم To da wannan ayan malamai suka ce Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan khudh min amwalihim sadaqatan inji malaman mu na allogo yawa da su awal masu warshi kuma yace ka karba daga dukiyoyinsu sadakatan sadaka na wajibi ya ce ta tahiruhum wata zakihin biha za ka tsarkake su wannan dukiyar ma kuma za ta samu tsarki wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'a manzo Allah da tsuwa ne a gare su yanzu kai ce annabi na raye ya ma addu'a ai ka more alaji an gane ko har abadan abada babu kai babu matsala ana tsammalik fa addu'a annabi ya mishi Allah ka bashi tsawon rai ka kuma bashi ainihin yawan yaya sai da shekara 120 a duniya da wani abu sai da haura shekara 120 kuma a lokacin da aka masa addu'a shekararsa goma a duniya yana yaro dan shekara goma babarsa ta ce ga ɗana ya masa addu'a ya rasulallahi ya ce Allah ya bashi tsawon rai ina fata an gane Allah kuma ya bashi yawan yaya da abin da zai ciyar da su sai ga abdullahi dan abbas ya ƙara sama da shekara 110 daga wannan lokaci addu'a manzan allah ya haifi yaya kusan guda 100 kuma baya neman taimakon kowa shi yake ciyar da su har ma a taimaka wasu ina fata an gane ga abu hurera allah ƙara masa yarda lokacin da ya musulunta babarsa ta ƙi musulunta abun yana damun shi mamar shi ta ƙi karɓar musulunci ya ce ya rasulullahi kamin addu'a mamata ta musulunta ma annabi ya ce allahumma hadi umma abi huraira ya allah ka shiri babar abu huraira ya allah ka shiri da mamar abu huraira iya kalmar da yake nan bai ce ba salati annabi goma ya hadi 120 babu allahumma hadi umma abi huraira daga nan bai kara komai ba abu huraira yana jira ayi addu'a aka ce ai an gama addu'a da ya koma gida ya samu tana kalmar shahada inna inna inna salata ka sakanun lahu addu'an manzo Allah kun fa yakunu ci ina fata an gane dan gatan Allah kenan to shi yasa akwai albarka addu'an annabi da tun yana raye ga dukiyar da ake fidda zakka yana aiki kuma har yau kun bancin abin da kyau to amma abin takaicin shine a yau idan mutum kaga yana fidda zakka to ɗayan biyu ne ko yana da ƙarfin imani ko kuɗin ne ba su yawa ba kun san wannan magana wallahi kuwa duk wanda ka ga yana fidda zakka a yau ɗayan biyu ko Allah ya taimake shi ya masa muwafaka daga munkatar ya ba shi karfin imani ya rinjaye shi ɗan yake fidda zakka ko kuɗin ne har yanzu ba su yawa ba akwai wanda ya same ni ya ce aka na makalla a taimaka mana da addu'a Allah mai gidanmu ya daina fidda zakka a wani state ne na ce saboda me ya ce lokacin da yake da miliyan hamsin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyar duk yana fidda zakka amma da ya zama biloniya wallahi ya daina fidda zakka ya ce a ni da ni ake lissafin har kai miliyan ɗari kaza ana zakka amma tun da ya zama multibiloniya ya ce wallahi yanzu ya daina na ja aya na ja hadisi ba zai ba saurari ne ba ina fata an gane saboda me zai ga kuɗin sun yi yawa haka kawai ba wasu mutane ba su mishi aikin komai ba ba ku ji abin da alƙali ya faɗa ba salihu zaria ita sun kwana suna lissafin zakka har yana tunanin irin motar da zai siya washe gari ya ce kwana suka suna lissafi da gari ya waye suka kai mishi report ya ga ya ce Allah ba zai iya ba domin zakkan biliyan ɗaya fa shine miliyan 25 daga nan za ka gane inda matsalar take a wurinsu a wurinsu ina fata an gane to duk inda yake da miliyan yake da ainihin biliyan goma ya ce kai kai kai kai ina ba zai iya fidda kuɗin nan ba zai ga zakkan sun yawa kuma ka san wato zakka na 1 biliyan fa in za ka fidda shi duk jihan ku sai an ji labari wan ka ware a ce kana da kuɗin da ya kai zakkan ka 1 biliyan ka cire to za a sha mamaki idan ka ɗauki biliyan ɗaya a ce kowane mutum ka bashi miliyan 250 250 afuwan a ce duk mutum ɗaya za ka bashi 250 a wannan lokacin tinubu ai ka rage masa matsaloli da yau haka ne ko ba haka ba ka ɗauki 250 ka ce gashi zakka ne wani irin farin ciki zai to sai ka ba wa mutum 4,000 kwanan da gaske ɗaukar kileto ka buga mutum 4,000 za ka ba wa shi yasa na ce wallahi in za ka ba ni 1 biliyan na fidda zakka he na hana kalare a gombe da 1 biliyan ban gane ko kun gane ba sai ka transform ɗinsu da biliyan ɗaya a daina kwacen waya a daina tara yara a daina kaza a duk ka hutar da 'yan sanda da 'yan antikalare sai dai su koma 'yan momi kalare amma ba magana antikalare to a takaice wato inda musulmi suna fidda zakka hikiman fidda zakkan na biyu kenan wato yana haɗa kan al'umma gaba tsakanin talakawa da masu kuɗi a kau da ita an gane ko sannan kuma babu abin da ake yakan talauci da shi kamar fidda zakka kuma babu wanda zai fidda zakka shekara ta dawo kuɗin bai sake dawowa ba Allah ce ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu raziqin duk abin da ka ciyar dan shi to zai mayar to amma kash ba za a iya ba saboda hudumin shedan shi yasa da ka zama hamshakin biloniya ka zama ɗanwa ne to ka daina fidda zakka amma inda waɗannan masu kuɗin arewa kaɗai fa za su fidda zakka wallahi sai an daina kidinafin arewa da harkar yan daba a Kano da yan sara suka a Bauchi da yan kalare a Gombe da duk wannan iskancin da ake a arewa kai har karuwa ka hana karuwanci da zakka ina fata an gane dan zaka transforming ɗinsu da kuɗi kaɗan to shi yasa hikimar musulunci na biyu na fidda zakka saboda a gyara al'umma a kuma rage raɗaɗin talauci cikin mutane to kaga wannan abu guda bakwai na faɗa zina kawo guda biyu ko su kaɗai ya kaji su to abu guda bakwai malamai suka lissafa daga cikin hikima na musulunci da ya ce a bada zakka Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikimomi da yawa a cikin shari'an da ya ainihin shar'anta duk abin da Allah ya ce mu yi to wallahi zaman lafiya mu shine mu aikata wannan abu duk abin da ya ce mu bari zaman lafiya shine mu bar wannan abu jin daɗin rayuwa gaba ɗaya na cikin bin Allah rashin jin daɗin rayuwa yana cikin kuma saba wa Allah shi yasa ka dubi duk inda ake saba wa Allah komai jin daɗin da ake da shi akwai matsaloli kuma a wurin duk lokacin da ake bin Allah kuma to natsuwan zuciya kaɗai ma ta ishe ka haka ka baka da ko sisi ka ji kana farin ciki ga wani kuma yana da biliyan 100 wallahi ba ya bacci sai ya sha maganin bacci ina fata an gane shi yasa Hassan al-Basri yace inda masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san irin jin daɗin da muke da shi na zuciya da he sun yaƙe mu da takobi sun kwace shi ina fata an gane dan ba su da nutsuwa ko misƙala zarati kullun cikin damuwa kullun cikin tashin hankali kai kuma kana nan ba abin da ya dame ka ka yi sallan farilla ka yi azkar ka yi nafila ka yi rike carbi ka yi wuridi ka tashi ka yi nafila ka yi shafa'i da wutiri shi ke nan rayuwanka to wannan shi ne wadatan zuci ƙarshe kuma a shiga aljanna ya fi komai daɗi kuma Allah ya samu aljanna ina ga za mu tsaya a wannan gaban za mu ci gaba wani sati insha Allahu sun ce lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh